أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب بس حسبك جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah subhanahu wata'ala da yabo mai tarin yawa gare shi da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin 12 ga watan ramadan a shekara ta 1436 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shi ne 29 ga watan 6 a shekara ta 2015 a lissafin da ake kira miladiya ba tare da bata lokaci ba za mu dora inda muka tsaya jiya malam sa'idi yana cewa walamma qarrara tauhidahu qarrara adlahu bayan Allah subhanahu wa ta'ala yayi bayani na tabbatar da tauhidinsa inda yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi to sai kuma yace qarrara adlahu sai tabbatar da adalcinsa yayi bayani akan cewa Allah mai adalci ne fa qala sai yace qa'iman bil qist wannan qa'iman bil qist tana komawa zuwa ga Allah ne subhanahu wataala maganar shahada bayan an gama ta an yi akafin al mala'ikatu wa ulul ilmi akai wannan qa'imun bil qist ta Allah ce subhanahu ta'ala a yace ai lam yazal muttasifan bil qist fi af'alihi wa tadbirihi baina ibadi wato Allah bai gushe ba yana mai siffantuwa da adalci a ayyukansa da gudanarwarsa tsakanin bayinsa fa huwa ala siratin mustaqim ubangiji akan hanya madaidaiciya yake baya karkacewa baya yin adalci baya yin wato zalunci ma'ana da'iman aikinsa siffarsa ita ce dawwamamman adalci baya zalunci inna allaha la yadhlimu an-nasa shay'an walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun wama rabbuka bidhallamin lil 'abid waɗannan ayoyi da dama da suke tabbatar da Allah subhanahu wataala baya zalunci kuma wannan shi ake nufi da dama inna rabbi ala siratin mustaqim a suratu hud ma'ana Allah yana kan hanya ne mai kakkiya baya karkace ta yayi wani abun da ba shi ne sifarsa ba ta adalci ma'ana fahuwa ala siratin mustaqimin fi ma amara bihi wa naha anhu cikin abin da ya umarni da shi kuma ya hani da shi ya hani daga kansa duk abin da Allah ya ce ayi to Allah ne akan daidai ba wanda zai ce nan wannan hukuncin na Allah ko wannan umarnin na Allah bai dace ba a wannan zamani ko a wani lokaci a'a duk umarnin Allah shine daidai duk kuma abin da ya hana to hana shi ɗin shi ne daidai allah baya hana mutane abinda lalle sai sun buƙace shi allah kuma baya umartan mutane da abinda allah ɗin ya fi ƙyamarsa zaka allah subhanahu ta'ala ya yi umarni da al'amura da yawa mafi girma a cikinsu shine tauhidi ya yi hani daga abubuwa da yawa mafi girman abubuwan da ya hana kuma shine shirka sai ce wa fi ma khalaqahu wa qaddarahu har yanzu kuma Allah akan hanyar daidai yake akan adalci yake cikin abin da ya halitta duk abin da kaga ya halicce shi to ya halicce shi ne da hikima kada ka tuhume shi ka ce kai ni a cikin halittar Allah ma ni na ga wani abu ba shi da amfani kai ne baka san amfaninsa ba amma shi duk abin da ya halitta akwai amfaninsa wa qaddarahu kuma cikin abin da Allah ya kaddara duk inda kaga Allah ya kaddara wani abu ya zama yadda ya zama ko ta hanyar abin da ya shafi halitta ko abin da ya shafi ayyukan bayi ko abin da ya shafi wani matsayi da bayi za su samu a ce yau wani ne akan karagar mulki wata rana ba shi bane yau wani mai ilimi ne wani jahili ne wani mai arziki ne ma'ana wani mai kuɗi ne wani kuma talaka ba shi da kuɗi duk waɗannan abubuwa kada a tuhumi a Allah subhanahu wa ta'ala da rashin adalci saboda ya sanya abubuwa yadda ya so duk abin da kaga ya sa duk abin da ya baiwa wani to adalcinsa ne bai zalunci kowa ba kuma idan abu ne da ya shafi halitta to ya yi shi ne ba tare da lura da cewa ya zalunci wani da ya cancanta a bashi kuɗi ya hana shi ba in kaga bai baka ba baka dace bane akwai abin da la'alla da an baka zaka je kai wani abu da kuɗin wanda zai zama cuta gare ka da rashin amfani ga al'umma waɗannan abubuwa dai suna cikin hikimomin Allah wanda ba a tuhuma su thumma a'ada taqrira tauhidihi sannan sai sake dawowa dai a ƙarshen wannan aya ya maimaita tabbatar da tauhidinsa faƙala sai ce la ilaha illa huwa babu abinda ya cancanta a bauta masa babu abin bauta da gaskiya illa huwa sai shi Allah al'azizu shine mabuwayi alhakimu mai hikima to malam sa'adi sai ci gaba da ƙarin bayani ƙarin bayanin nasa kuma yana da tsawo amma akwai fa'ida kuma da dama da za mu samu yake cewa wa'alam ka sani kai mai karatu anna hadha al-asla allazi huwa tauhidullah wannan asali in an ce asali ana nufin foundation wannan ginshiki wanda shine tauhidin Allah wa ifraduhu bil ubudiyyati da kuma kadaita shi da bauta qad dallat alaihi al adillatu an naqliyatu wal adillatu al aqliyya lalle akwai dalilai kuru-kuru da aka ciro su daga qur'ani da hadithai shine ma'anan al adillatu an naqliyya mun sha magana wannan dai kun sani in an ce an naqlu ana nufin abin da aka shiro aka ruwaito ana zancen riwaya wal adillatu al aqliya da kuma dalilai na hankali tabbatar da cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa muna da shi a qur'ani muna da shi a sunna to sannan a hankali ma muna da shi yau mun gane wani abin da ke nufi kenan sai ce hatta sara li dhawil basairi har sai da ya zama a wurin ma'abuta basira mutane masu basira wannan abun cewa haƙƙin Allah ne shi kaɗai abota masa cewa tauhidi shine mafi girman abu to ajila mina shamsi ajila mina shamsi ya fi bayyanuwa fiye da rana ya fi rana bayyana yanzu kowa ya san rana ai da jahili da malami da mai kuɗi da mara kuɗi da namiji da mace yaro babba da ƙarami kowa ya san rana ya san ta fito to yadda sanin rana yake baya ɓuya a gun mutane haka sanin cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa duk mutum mai basira ya san Allah ne ya cancanta shi kadai a bauta masa abin da ke nufi kenan kai bal wannan bayyanar cewa Allah ne ma cancanta a bauta masa shi ya fi ranar bayyana bayyanar sa kuru-kuru saboda dalilan kuru-kuru suke sun fi karfin ma a ce za a kwatanta su da bayyanar rana tunda rana wani lokacin tana dushewa wani lokacin gajimare na kare ta wani lokacin ana dindimi wani lokacin ba a iya ganinta akwai bangarorin duniya da akan yi awoyi da yawa ba a ganin rana ko kwanaki kai da yawa ba su da rana wani gun kuma ranar ce da yawa ba sa ganin dare kaga duk abin da zai tafi wata ran a ganshi wata ran babu shi kuwa bai cancanci ya samu irin wannan shaida mai karfi ba kamar da annabi ibrahim ya kafa shaida da ufulun a taurari da ufulun wata da kuma ufulun rana akan cewa lalle ba su ne Allah ba ai mun san wannan kuma suratul an'am Allah mu ba mu labari mun san ufuli zawali kenan gushewa to sai kuma malami ya ci gaba da cewa hatta sara li dhawil basairi ajla min ash-shamsi fa amma al-adillatu an-naqliyya amma idan zamu magana akan dalilai na Qur'ani da hadisi fa kullu ma fi kitabillahi wa sunnati rasulihi duk abin da zaka samu a qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al-amri bihi na umarni da tauhidi cewa abauta Allah shi kadai wa taqririhi da tabbatar da hakan da bayanin bayyana hakan wa mahabbati ahlihi da kuma maganar son masu tauhidi wajibcin masu tauhidi su zaka so wa bughdi man lam yaqum bihi da kuma kiyayyar duk wanda baya tauhidi duk wanda yake kafiri makiyin tauhidi Allah maɗauki ya umarce mu a zuciyarsu a zuciyar mu mu kyamace shi kar mu so shi babu soyayya ta zuciya tsakaninka da wanda baya son tauhidi wa uqubatihim da kuma wa uqubatihim da kuma uqubobin su duk Allah maɗauki ya faɗa mana Qur'ani haka nan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dhammi shirki da kuma zargin shirka ita kanta wa ahlihi da masu yinta fa huwa to duk abin da zaka samu a Qur'ani da sunna na irin wannan fa huwa min al-adillati an-naqliyyati ala dhalika to wannan abin dalili ne na Qur'ani da sunna akan cewa Allah shi kadai cancanta abauta masa ai kun gane abin ana fahimta to sai sai har yanzu a ina ne yace fa huwa min al-adillati an-naqliyyati ala dhalika hatta kada al-Qur'anu an yakuna kulluhu adillatan alayhi kai Qur'ani ya kusa ya zama ma gaba ɗayan Qur'ani dalili ne akan tauhidi malamin ya dan abu ne da yake cewa kada ai kusan hakan ne in an bayyana maka me ake nufi wanda kuma mun sha maganar me ake nufi da wannan ko cewa qur'ani baki ɗayansa tauhidi yake kira zuwa gare shi kun yarda da wannan ko ku yarda hmm? wani zai ce ai akwai labarai ko akwai kissoshi to abinda ake nufi idan ka karanta alqur'ani tun daga fatiha har zuwa minal jinnati wan nas gaba daya zancen da ke ciki baya fita daga abu guda shida mun sha ambata su an na farko ko ya zama bayani ne na aikin Allah Allah shi ne ya halicci sama Allah shi ne ya halicci sama da ƙasa shi ya yi taurari shi ya yi rana shi ya yi ɗan adam duk wannan shi ne a cikin akwai a cikin alkur'ani ko wannan shi ake ce ma magana akan rububiyar Allah rububiyar Allah kuma akwai mai musharaka da shi a ciki babu don haka wannan shi ma tauhidi ne tauhidi ne na rububiyya ko kuma ka ga mun ji ɗaya ko kuma duk ayar da za ka karanta alkur'ani ta zama tana magana ne akan sunayen Allah da sifofinsa Allah shine al'azizu Allah shine al-ghaffaru huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر wannan menene sunaye ne na Allah ko to irin wannan kuma suna nan da yawa a Qur'ani haka nan sifofi huwa allazi fa'ala huwa allazi kaza huwa allazi shine yake kaza wallahu yuhibbul muhsinin wallahu basirun bil ibad duk waɗannan su kuma sifofi ne na Allah subhanahu wataala wannan akwai sa Qur'ani da yawa ko to su waɗannan ana ce musu tauhidi ne su ma babin wanne babin al'asma wasu sifat ko kuma ka ga bayani ne na umarnin cewa a bauta wa Allah shi kadai cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa a ɓata bauta duk wanda ba Allah ba bautarsa ba daidai ba ce ta Allah ita ce daidai wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahid ko Allah madauki ya ce kada ku riki abun bauta guda biyu shine ilahayn ithnayn innama huwa ilahun wahidun shi abin bauta ne shi kadai waɗannan su kuma da makamantansu da cewa kar a wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk fa in fa'alta fa innaka idan min adh-dhalimin duk waɗannan su kuma akan me suke magana tauhidin uluhiyya tauhidin cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa to sannan zaka samu umarni da hani da umarni da hani malamai suna kiransu kuma mukammilatut tauhidi abubuwa ne da suke kammala tauhidi domin idan ka bauta wa Allah shi kadai sai kuma can a wani wuri ya ce to kai gaskiya sai ka ƙi tauhidin ka bai cika ba abin da zai cika maka tauhidi ne shine in yace kai gaskiya ka yi in yace ka bar ƙarya to ka batta to waɗannan da umarnin da hanin sunan su mukammilatu tauhidi mun ji guda hudu sannan abu na biyar a ƙur'ani kana karantawa zaka ji labari na waɗanda suka rayu da annabawa da manzanni da aka aiko kuma suka yi imani da wannan annabawan da manzannin da kuma aka ce wanda in suka yi kaza to sakamakon su shine kaza za a bada labarin cewa za su samu shiga aljanna wanda suka yi aiki kaza za su shiga aljanna to wannan labari ne na waɗanda suka yi muwafaka suka dace da annabawa da manzanni akan tauhidi suka rayu akan tauhidi suka koma gidan lahira Allah ya ba su sakamakon tauhidi shine shiga aljanna mun ji guda biyar ko kuma ka ji na shida shine labarin da Allah zai bayar akan wasu al'ummomi da suka ƙaryata manzanni suka ƙiyarda da Allah suka bauta wa wani wanda ba Allah ba kuma Allah ya bada labarin sakamakon su ko halakar da su a nan duniya ko kuma cewa a lahira za su shiga wuta wannan duk abin da zaka karanto a Qur'ani ba zai fita daga wannan ko zaka iya bincikowa akwai wani abu da zaka isa shi a wani kashi na bakwai banda wannan duk abin da zaka karanta ko waɗannan abubuwa ne magana ce akan Allah bangarori uku ko kuma umarni ne ko hani wannan duk shari'a ta shiga ciki da yin aure da sadaki da maganar saye da sayarwa da komai noma duk a cikin wannan al'amur wannan hayu yake sannan sai abin da ya shafi labarai kissoshi na mutanen kirki akwai a qur'ani kissoshi na mutanen banza akwai a qur'ani shikenan abin da zaka samu a qur'ani to idan ka bibiyi wannan abubuwan guda shida ƙarshen su duk me suke koma suna komawa ne akan cewa duk wannan abubuwan masu hidima ne ga tauhidi dama ukun farko kuru-kuru suke akan magana tauhidi umarni da hani gashi sunansu mai mukammilat tauhid mai ma'ana mukammilat abubuwan suke kammala suke cika tauhidin mutum sannan sai mai sai labarai labaran waɗanda suka saba domin ana lura da sakamakon ƙarshe sakamakon ƙarshe a lahira me yake determining ɗinsa me ke nuna wane dama za shi wane hagu za shi tauhidi ko shirka idan mutum ya mutu akan tauhidi dan aljanna ne mai dawwama a cikin aljanna in kuma mutum ya mutu akan shirka shi kuma dan ina ne dan wuta ne mai dawwama a wuta in an samu wani abu a tsakani mutum ya mutu ba akan shirka ba amma kuma akwai zunubai to saboda imanin nan nasa shine za a fito da shi daga wutar jahannama ko ya shiga saboda zunubi sai a mai da shi gidansa na ƙarshe kun ga gidansa na ƙarshe menene ya bambanta mana ya sa mana shi a gane ina za shi tauhidi ko rashin tauhidi don haka ashe alkur'ani baki ɗinsa tauhidi yake kira zuwa gare shi mun fahimci wannan zancen yanzu ba musu mun yadda shine abin da malami yake so gani yace wa yace wa amma al-adillatul aqliya amma dalilai na hankali allati tudraku bi mujarradi fikri al-aqli akwai dalilai na hankali wanda kawai daga kayi amfani da hankalinka yan mintuna kaɗan ka sa hankalinka ka nutsu kai tsam da tunaninka to za ka hango cewa Allah shi kaɗai ya cancanta abauta masa in dai za ka yi adalci kuma kana kan fitra mun gani nan wa tasawwurihi da kuma lil umuri yawa wa tasawwurihi lil umuri da yadda hankali ke tuna abubuwa ke sawwara abubuwa aka to duk mutumin da ya wannan faqad arshadal zai gani cewa faqad arshadal qur'an ilaiha alqur'ani yayi mana nuni zuwa ga waɗannan irin wato dalilai na hankali din wa nabbaha ala kathirin minha kuma yayi tambihi yayi fadakarwa akan da yawa daga ciki ma'ana wani zai ce in an ce dalilan da suke qur'ani an kira su naqliya to ya kuma za a zo zancen aqliya kuma shi ma a koma qur'ani akila wani zai tambayi wannan abu ko abin da yake nufi dalilai ne na hankali hankalinka ne zai kai ka ka gano wannan abin gaskiyar ga yadda take amma nan abin da ya faɗa shine alƙur'ani ma ya yi nuni zuwa ga dalilai na hankali wannan kuma shi ma wata hanya ce ta malamai ta nuna wasu mutane da suke tuhumar mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da cewa nassiyuna ne su ba ruwansu da hankali sai kawai nassi cewa a'a ba haka bane abu ai babu ma mai amfani da hankalinsa irin mai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mu makalkale wa nassi ba a nufin ka makalkale baka fahimta ba ka fahimce shi kuma ka makalkale masa idan ka samu wani hankali ya saba wa wannan nassin to ka yadda da cewa wanda ya faɗi nassin nan shi ya halicci kowane hankali ya kamata ya zama hankula gaba ɗaya sun haɗu wajen girmama wanda ya faɗi wannan nassi ɗin wanda ya faɗi nassin waye Allah ne mahalicci ko kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda duk magana da ya a madadinsa ya faɗa mun gano wannan zai zama kenan duk abin da ya faɗa daidai ne ba kuskure to yaya hankalin wani zai fi shi to wasu mutane za ka ji suna cewa tafiyar mabiya sunna tafiya ce da take watsi da hankali wannan tuhuma ce marar dalili shi yasa kullum ina nu- ina tuna mana littafin malam ibnu taymiya da ya martani akan wannan ko ya sunansa dar'u ta'arudil aqli wan naqli tun kuɗe tufka da warwara tsakanin hankali da nassi an naqli nan ana nufin nassi ma'ana duk mutumin da yake tuhuma cewa akwai sabani tsakanin hankali da nassi to hankalin nasa ne ba daidai ba amma in hankali gangariya ne shi kansa mai hankali ne to zai dace da abin da nassi ya zo da shi kuma Allah bai umarni da wani abu da ya saba wa hankali ba duk labarin Allah duk umarnin Allah duk hanin Allah babu abin da ya saba wa hankali kun fahimci wannan zancen hmm? ko ko wani zai gwada ya kawo duk labarin da Allah ce mu yi imani da shi abubuwan imani wanda ba ganin su muke ba za a ce ku yi imani da kaza akwai abin da hankali bai yadda mu yadda da shi ba sai dai mutum ya ce wannan abun ba za mu iya zuwa a matsayin mu ne ɗan adam mu je mu bincike a kansa kamar yadda ake cewa a je laboratory a bincika a yi experimenting wani abu a gano in an gwada kaza kaza ne to wannan dama a cikin ilmomi abinda ake yin haka da shi shine ilimin da yake ake kiransa ilimin ɗabi'a natural sciences shi wannan zaka iya zuwa laboratory a gwada a ga kaza in an sa kaza zai zama kaza ko wani launi in aka hada shi da wani launin zai bada wani launi na uku wani launin aka yi kaza zai kaza wannan duk to a primary ma duk kun san wannan ba ma sai an je library ba to akwai wasu abubuwa kuma hada hadan magani hada hadan abubuwa duk ana binciken wannan duk ci gaban mu na rayuwa a bangaren science da engineering da sauran abubuwa duk an gina shi ne akan wannan irin ilimi amma kuma ta bangare na biyu akwai abubuwan da ba dama a iya auna su da wannan ma'aunin na duniya imanin cewa akwai mala'iku akwai inda zaka je ka gwada shi to wannan a ina muka same shi hankali ne yasa muka gane akwai mala'iku ko ko nassi ne nassi ne da Allah bai ba mu labarin akwai wata halitta sunan su mala'iku ba da ba mu ba za mu imani ba amma tun da ya ce mai imani to ba za mu ce ya Allah ƙarya kake mu ba mu gane ba gaskiya mu mun bincika mun kasa ganewa mu ga hasken mala'ikun nan da kace akwai wannan bai kamata ba wanda duk ya ƙarya ta Allah ko ya kafirci Allah kiyaye ai kun fahimci zancen ma'ana akwai abin da ba dama ka gwada shi kawai labari ne dole ka karbe shi to irin waɗannan abubuwa duk inda kaga Allah ya bada labari akan wani abu to gaskiya ne babu ƙarya a ciki kuma in kaga ya saba da tunanin wani ko binciken wani to ka ce tunanin wani nan shine ba daidai ba binciken wani nan shine bai gama bincikowa daidai ba a jira wani zai zo daga bayan sai bincika abin da zai zama daidai irin abubuwan da ake a zamanin yanzu na ya sunan shi ijazul qur'an miracles of the Quran akwai wanda suke ta kokari sai an gano an binciko ai aya kaza da Allah madauki yace kaza mun gano cewa eh lalle malaman science ma sun tabbatar da wannan ayar sai ga mutum yana ta farin ciki ai an gano abin da ya gaskata alqur'ani wannan abun ba laifi bane idan kawai murnar kai da ta kara maka imani cewa abin nan da Allah ya faɗa kaga gaskiyarsa wannan hanya ce da takan kara mutum imani amma kar ka sanya ilimin masu yanayi ko masu harkar sciences ya zama shine mizanin ka na gane abin da yake daidai alkur'ani da abin da ba daidai ba ta yadda duk nan da kaga wani abu wani ya binciko wani mai sciences ya gano cewa a ai abu kaza ba yadda aka gaya mana alkur'ani bane sai ka zo kana kokonton alkur'ani to zaka shiga uku tsakaninka da Allah mun gane wannan yawwa Allah zai ce ba ruwansa da kai don ka karyata shi ka gaskata wani mai bincike masu binciken nan masu rai ne ko abubuwa nawa suka binciko da ba su iya bincikowa bayan suke bincikowa tunda suna da rai kuma akwai abubuwan binciken nan kayan aikin su suna nan in wannan profesan yanzu bai gano ba gobe ko jibi gata kafin kiyama wani profesan zai gano ko ba ka bane don haka karka ɗauki waɗannan mutanen su ne mizanin ka gane ƙur'ani daidai ne ko ba daidai ne wannan mun shiga cikin abin da ba shine malam ya rubuto mana a littafinsa ba abin da ya sa ni shiga wannan shine hankali akwai shi a cikin alƙur'ani shikenan abin nake nufi cewa dalilan qur'ani su ma suna irshadi zuwa ga hankali to gashi sai ce faqad arshada alqur'anu ilaiha wa nabbaha ala kathirin minha kuma ya fadakar akan da yawa daga ciki famin a'zamiha daga cikin dalilan qur'ani masu nuni da hankali dalilai na hankali wanda qur'ani yayi mana nuni zuwa gare su al-i'tirafu bi rububiyyatillah tabbatar da rububiyar Allah yace fa inna man arafa annahu huwa al-khaliqu ar-raziqu al-mudabbiru li jami'il umuri domin ko duk mutumin da ya san cewa shi Allah shine mahalicci shine mai arzutawa shine mai gudanar da gaba ɗayan lamura an tajalahu zalika annahu huwa al-ma'bud wannan zai masa sakamako zai sakar masa sakamako zai samar masa sakamakon cewa huwal ma'budu cewa Allah shine abin bauta allazi la tanbaghi al-ibadatu illa lahu wanda bauta bata cancanta ba bata halatta ba aiwa wani wanda ba shi ba kun gane wannan zancen in dai har ka yadda Allah shine mahalicci to dan me zaka je ka bauta wani in ka yadda Allah shi kadai shi ke baka arziki dan me zaka nemi arziki a gun wani ai kun gane in ka lura da cewa Allah shine mai gudanar da lamarinka da girman ka tun kana jariri ka zama mai rarrafe ka zama ka fara tatata ka fara tafiya ka zama saurayi ka zama babban mutum kana dogarawa da sanda duk wannan wake gudanar da shi Allah ne yanayin da kake rayuwa a ciki wata ran damuna wata ran sanyi wata ran zafi duk waɗannan waye kawo Allah ne to in ka fahimci wannan ai kana da bukatu da suke da alaka da wannan gun ya kamata ka tafi gun wanda yake gudanar da lamuran ko ko gurin wanda bai taba ma da'awar ya ce shine yake yi ba in ka tafi wurin wanda bai ma taba da'awa ba in ma kuma yayi ƙarya yake yi to ka tafi gurin ka tafi godiya wurin wanda bai cancanta ba wanda bai maka ni'ima ba ai an gane wannan to sai ke cewa an taji lahu zalika annahu huwa al-ma'budu alladhi la tanbaghi al-ibadatu illa lah walamma kana hadha min awdahi al-ashya yayin da wannan ya zama yana cikin abubuwa mafi bayyana kuru-kuru wa a'zamiha kuma mafi mafi bayyana ai mafi girma akthara Allah ta'ala min al-istidlali bihi fi kitabihi shi yasa muka ga Allah subhanahu wa ta'ala yana yawan kafa dalili da wannan a cikin alqur'ani a wurare da yawa za ka ga ai yana faɗin waɗannan abu yanzu misali ayan nan farkon umarni a cikin alƙur'ani mun taɓa magana a kansa in ka taho kan ƙur'ani ka karanto daga fatiha ko ka shiga cikin suratul baqara umarnin farko da Allah yi menene umarni ba labari ba umarni ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ko sai umarnin farko a ƙur'ani ashe na ibadar Allah ne ba na a san wani abu ba ba na ai wani ilimi ba a'a na abauta wa Allah kuma kun ga bai ce kusan cewa Allah ne ya halicce ku kusan cewa Allah ne ya ba ku kaza da kaza ba ba da wannan ya fara ba domin wannan haƙƙin rububiyya ne labarinsa kowa ya san shi cewa Allah ne ya halitta amma tun da ya san mun yi halittar sai ce mu bauta masa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون to sai kuma ya kafa hujja da wannan haƙƙin nasa na rububiyya akan wannan sai ce alladhi ja'ala lakumul arda firashan was samaa bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum shine wanda ya sanya muku ƙasashin fiɗa sama ta zama gini ko kuma sannan ya zubo daga saman ruwa ruwan da a sakamakonsa yake fidda muku da tsirai da abincinku da kuke ci daga ƙasa don haka sai ya ce fala taj'alu lillahi andadan don haka kar ku sanya wa Allah kishiyoyi kuna bauta musu wa antum ta'lamuna alhali kuwa kuna sane da cewa shine mai yin waɗannan abubuwa kun fahimci wannan kun ga wannan hujja ce ta rububiyya Allah ya kafa mana dan ya kafa mana hujja da ita akan me uluhiyya cewa mu bauta masa saboda shine mana kaza shine mana kaza don haka a cikin alkur'ani in kana karantawa duk abin da zai nuna maka Allah shine mahalicci Allah shine mai arzutawa Allah shine mai gudanarwa to su kadai sun isa su sa maka a cikin hankalinka ka fahimci cewa lalle ku to Allah nan wanda ya wannan to shi kadai ya kamata a bautawa shi kadai ya wajaba a bauta masa banda wani Allah sa an fahimta yace wa min al-adillati al-aqliyati daga cikin dalilai na hankali ala anna Allah wanda suke nuni akan cewa Allah huwa alladhi yu'allahu shi kadai ake bautawa ake daukar sa ilahi domin alaha ya alahu alaha ya alahu asalin sa menene abada ya abudu yawa daga maganar ibada ce a dauki abun bauta shine wannan don haka shi kadai ake sawa ya zama ilahi ma'ana kai shi kadai ake itikadi a zuciya ya zama ilahi zamansa ilahi dama ba mu muka sa shi ba shine haka muka same shi shi ya halice mu babu mu ya samar da mu to mu yadda cewa shine ilahi shine ma'anan allazi yu'allahu duna ghairihi banda wani wanda ba shi ba dan me yace daga cikin dalilai wa min al-adillati al-aqliyati ala anna allaha huwa allazi yu'allahu duna ghairihi daga cikin dalilan da suke nuna mana cewa Allah shi kadai za a bautawa banda wani wanda ba shi ba menene dalilan infiraduhu bin ni'ami kadaituwarsa da yin ni'ima wa daf'in niqami da kuma tunkuɗe cuta da azaba shi kadai yake banta da wannan amman yujibul mudarra idza da'ahu da ya tambayan nan a ƙarshen aya me yace a ilahum ma Allah shin akwai wani abun bautar wanda ba Allah ba da za a koma zuwa gare shi shine mai jawo amfani shine mai tunkuɗe cuta akwai wani wanda ba shi ba to don haka kar a je wurin wani abauta masa Allah shi kadai za a bautawa to irin waɗannan su ma ga sunan da yawa a cikin alkur'ani yace fa inna man arafa anna an-ni'ama adh-dhahirata wal-batinata al-qalilata wal-kathirata kullaha min Allah duk mutumin da ya san cewa ni'imomi bayyanannunsu da ɓoyayyunsu kaɗan ɗinsu da yawansu ga baki ɗayansu daga Allah suke wa annahu kuma cewa ma min niqmatin babu wata niqma niqma ma'ana azaba wala shiddatin ko wani tsanani wala kurbatin ko wata wahala shine dai duka kurba ana nufin wahala ko tsanani illa wa huwa alladhi yanfaridu bi daf'iha sai face Allah shi kadai shine mai tunkuɗe ta da kauda ita wa inna ahadan wani mutum ɗaya ko halitta ɗaya min alkhalqi daga cikin halitta la yamliku li nafsihi bai mallaka wa kansa fadlan an gairihi ballantana ma waninsa kun gane kun gane wannan zancen la yamliku li nafsihi jalba ni'matin wala daf'a ni'matin fadlan an gairihi ma'ana duk babu wani ɗaya daga cikin halitta wanda ya mallaka wa kansa wani abin amfani wanda zai iya amfanar da kansa shi kadai independently ce zai amfanar da kansa ba tare da Allah ba akwai wanda zai iya wannan babu haka nan wanda zai iya cewa zai tunkuɗe wa kansa wani bala'i ko ba Allah wannan duk babu shi to babu wanda zai iya wa kansa wannan ballantana ya yi wa wani wani ɗan adam ɗin daban wanda ba wannan ba to duk mutumin da ya san wannan haka ne ko tayaqqana zai samu yaqini ya sakankance anna ubudiyyata ma siwa Allah cewa bautar wani wanda ba Allah ba min abtalil batili a cikin barna to wannan ita ce mafi barnar dukan barna ta duniya ka ɗauki wani wanda bai maka komai ba bai halicce ka ba bai rene ka ba baya baka arziki baya ma komai arziki ana nufin ba wai dako daga aljihunka ya baka ba aljihunsa kai ya baka ba ba haka ake nufi ba ya baka min shai yadda Allah ke bamu ya zubo mana ruwa mu dauki yan kwayar gero da dawa kaɗan daga gidanmu kwaya ba su fi bakwai ba haka zaka dan tsiba ko goma ka buɗe ƙasa kawai ka binne ka juya ka tafi gida kai tabbacin ka baka san yadda aka yi ta fito ta yi jaminating ta yi abin waye wannan abin to wannan shi ake nufi da arzikin ba wanda zai dauko daga aljihu ya baka wani abu wannan dama shi sababi ne Allah ya rubuta wancan abin tintini shi ya zama kawai sababi to duk mutumin da ya san waɗancan abubuwa zai samu yaƙinin cewa bautar wani wanda ba Allah ba tafi komai zama ƙarya babu wata ƙarya babu wata barna da aka taɓa yi a duniya irin abauta wanda ba Allah ba kuma fi wannan can wa annal ubudiyyata zai kuma san cewa bauta la tambaghi bata cancanta ba illa limanin farada sai ga wanda ya kadaitu bi jalbil masalihi wa daf'il madar sai wanda shi kadai ya kadaitu da shine mai jawo maslaha ya jawo abun amfani sannan kuma ya tunkuɗe cuta waye mai yin wannan Allah yace fali hada akthara Allah fi kitabihi min at-tanbihi ala hadha ad-dalil jiddan shi yasa a cikin alqur'ani Allah ya yawaita kafa hujja da wannan dalilin yawaita da yawa sosai ta yadda ba dama ka karanta alkur'ani baka ga wannan abun ba mun fahimci wannan sannan har yanzu wa min al-adillati al-aqliyati daga cikin dalilai na hankali aidan ala zalika da suke nuna mana cancantar kadaituwar ubangiji subhanahu wata'ala shi kadai ya cancanta a bauta masa ma akhbara bihi ta'ala anil ma'budati allati ubidat min dunihi labarin da Allah ya bamu ai Allah ya bamu labarai a cikin alqur'ani dangane da abubuwan da mushrikai suke bautawa abubuwa ka dauke lafazin ina so ku dauki abin da lafazinsa na umumi ma din nan menene ita ai harafi ne da yake nuna ko ake amfani da shi liddalalati ala ghairi al-aqil galiban wal aqilu aidan yadkhulu fihi mun fahimci wannan to duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba karka cire wani abu nan karka karka hango sulata da uzza da gumakan da ake bauta musu da da kuma gumakan da ake bautawa yanzu a'a duk abinda ko duk wanda kun gane azance na to duk sun shiga cikin min dunillahi to Allah subhanahu ta'ala ya yawaita mana bayani akan cewa ma'abudatin lati ubidat min dunihi abubuwan bautar da aka bauta wanda ba shi ba ko ake bauta wanda ba Allah ba bi annaha la tamliku naf'an wala darran basu mallaki wani amfani ba basu mallaki cuta ko tunkuɗe ta ba wala tansuru ghairaha ba sa iya taimakon wani wanda ba su ba wala tansuru nafsaha kai su da kansu ma ba za su iya taimakon kansu ba gunki nawa za a zo misali in gunki ne za a zo a sassaƙe shi a sare shi a buge shi kuma bai iya komai ba bai iya wa kansa komai ba haka in ana bautawa wata bishiya haka in ana bautawa rana haka in ana bautawa wani dan adam ya mutu yana kabarinsa an kira shi an yi kururuwa yana ji baya ji yana amfani baya amfani yana iya tunkuɗe ma cuta baya iya yi to wannan duk sun shiga cikin abubuwan da ake bauta wanda ba Allah ba to a cikin alkur'ani Allah subhanahu ta'ala ya bayyana mana waɗannan abubuwan za mu karanto su abubuwa yanzu daga cikin insha Allah wala tansuru nafsaha wa salabaha al asma'a wal absara Allah ya kwace mata ji da gani ko ba sa ji ba sa gani wa annaha ala fardi sama'iha yama ce kai in ma mun kaddara shi ne fardi in ma mun kaddara cewa suna ji la tuguni shay'an to ba za su yi ma komai ba ko sun ji walau sami'u mastajabu lakum ita yake ishara a nan wurin walau sami'u mastajabu lakum za mu zo mu ji dai ayoyin waɗannan yace ghayra yace wa ghayru dalika min as-sifati dallati ala naqsiha ghayatan naqsi da kuma dai irin waɗannan sifofi waɗanda ba wannan kawai da ya ambata ba wanda suke nuni akan a naƙasin waɗannan da rashin cikarsu da rashin kamala su su waɗannan abubuwan da ake bautawa matuƙar naƙasi da rashin kamala wa ma akhbara bihi an nafsihi al'azimati da kuma abinda Allah ya bada labari akan kansa mana nafsinsa al'azima nafsin ne yake siffanta nan da al'azima yau min as-sifati al-jalila na siffofi manya manya wal af'al al-jamila da kuma ayyuka masu kyau wal qudrat da kuma qudra wal qahr da iko da kuma rinjaye don Allah shi ne mai iko mai ƙarfi akan kowa sannan shi ne alƙaharu mai rinjayar kowa da kowa ba wanda zai rinjaye shi wa gairu zalika min sifat da sauran siffofi dai waɗanda ba wannan ba allati tu'rafu wadda ake sanin su bil adillati sam'iyyati wal aqliyya da ta hanyar dalilai dalilan nan na ji ma'ana wanda ake ruwaitowa na nakaltowa shine qur'ani da sunna wal aqliyya da kuma dalilai na hankali faman arafa zalika to duk mutumin da ya san wannan haƙƙal ma'arifati haƙiƙanin sani arafa to zai san annal ibadata cewa bauta la taliqu wa la tahsunu bata dace ba bata kyautu ba illa bir rabbil azimi sai ga Allah ubangijin nan shi kadai mai girma alladhi lahul kamalu kulluhu wanda dukkan kamala ta sace ko alladhi lahul kamalu kulluhu والمجد كله والحمد كله والقدرة كلها والكبرياء كلها wanda shine mai wannan sifofi shi kadai shine wanda kamala tasa ce shi kadai dukkanin kamala da girma dukkanin sa nasa ne yabo da godiya duk na Allah ne kudura da iko duk na Allah ne kai ji da kai da girma ji da girma shi kansa shine kibriya kulluha dukka na Allah ne ba mai ikon ya jiji da kansa sai Allah domin shi din yayi hakikatan kai ko dan adam baka halicci kowa ba baka da wani karfi dan me zaka rika wani jiji da kai mun fahimci wannan yau sannan sai ce labil makhluqati banda al makhluqat abubuwan da aka halicce su al mudabbarat waɗanda su ake gudanarwa an naqisati masu naƙasa as-summu kurame al-bukumu bebaye ba sa magana alladina la yaqiluna wanda ba sa ma hankaltar wani abu mun fahimci wannan to kafin mu zo dalili na gaba tunda ya mana magana akan abin nan ina so mun amfani da wannan damar duk da yan mintunan namu ba yawa ne da su ba mu ji nassin wasu ayoyi na alqur'ani da a ce a jere suke ayoyi ayoyi wato a wuri guda da sai mu sa alaran mai karanta mana amma tunda ayoyi ne daban-daban waɗanda suke magana akan tauhidi sau da yawa na ce da a ce waɗanda suka fada kwarin shirka ko girmama mutane su girmama wasu mutane har su kai su matsayin su ce sun fi annabi ko masu ce sun fi Allah da a ce suna karanta waɗannan ayoyin kuma sun yadda da alkur'ani cewa babu ƙarya a ciki wannan abin ba zai samu ba a wasu saurara mu ji waɗannan wasu daga cikin waɗannan ayoyi daga cikin waɗannan ayoyi na farko suna da yawa dai akwai duk wata aya da take nuna walillahi ma fis samawati wa ma fil ard to da kota suna nan da yawa da kuma lillahi ma fis samawati wal ardi inda a ce ba maimaita wa ma ba su ma wannan suna nan da yawa da walillahi mulku samawati wal ard da duk inda yake magana akan malakuti dukkan malakutin mulkin ma'ana mulkin Allah da hukunci a ciki din na Allah ne له الحكم وإليه ترجعون فالحكم لله العلي الكبير أليس الله بأحكم الحاكمين بأحكم الحاكمين ولله خزائن السماوات والأرض ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما duk waɗannan ai suna nuna mana cewa babu mai iko ba kowa da ya cancanta a bashi irin wannan girman na abauta masa in ba Allah ba ko to banda wannan Allah subhanahu wa ta'ala in mun lura da yadda yake magana duk lokacin da muke tafsiri na kan faɗi waɗannan abubuwa in yana magana akan haƙƙinsa na abauta masa kuma ya fara magana da yakan fara magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan irin abin da ake ba haushe ke cewa mene a tauna aya abin a tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro a fara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai masa wata irin magana maganar da duk duniya in ba Allah ba ba wanda zai iya sai masa wannan magana irin wannan maganar in wani ne ya yi masa sai a ce ya rena shi ko to Allah kuma shine Allah Allah shine sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah da annabi ba wai abokai bane dole ka bambance wannan abin ka ji irin maganar da Allah subhanahu wataala yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya umarce shi ya faɗa domin in ya umarce shi ya faɗa ƙarin kafa hujja ne fiye da a ce kawai shi ya faɗa a cikin ayon da yake karantawa ƙarin hujja ne cewa a ji daga bakinsa yana dangana kansa cewa shi ba shi da kaza ba shi da kaza ba shi da kaza to ku biyo mu ji waɗannan wasu daga ciki da ke nuna irin waɗannan sannan kuma da nuna in sai ka zo ka kiyasi ka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ba shi da irin waɗannan abubuwa to wannan mutum kuma wannan mutum mai suna ko da annabi ne shi ma ballantana a ce wani waliyi ballantana waliyin da ba ma tabbacin waliyi ne ballantana wani wanda an san karkace wasa daga hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya zo ya siffanto da irin wannan sifa ko ballantana in manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai cancanci wannan ba yaushe wani daga cikin ƴaƴansa ko jikokinsa za a dauke shi a bashi matsayin ubangiji ana bauta masa in Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin wannan zancen mu zo mu ji Allah subhanahu wa ta'ala dangane da gaibi kun sani Allah maɗauki ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wama massani as-su mun san wannan zan karanta mana ba tare da fassara ba zai yi wadatar dan mun tsaya fassara lokaci ba zai in a fassara to ko sama sama to kun ji dai anan abinda Allah madauki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa yace ni ban mallaka wa kaina naf'an wala darran ko wani amfani ba ai wani amfani ko cutarwa ba wani amfani ko cutarwa ban mallaka ba ni a ƙashin kaina in amfani kaina ba zan iya ba sai Allah ya yi ni a ƙashin kaina in tunkuɗa cuta daga kaina ba zan iya ba sai Allah ya yi sai ya ce illa ma sha Allah shine wannan sai Allah ya so walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi mai ma'anan lau in ji malaman larabci ba na fiye ba ne harfun tina'in lil wujud harafi ne da ake hana samuwar abu duk abin da aka ce lau kaza to ana nufin ba kaza din bane ko da a ce kaza ko yanzu mutum yazo ya ce maka ka ai da ni sarki ne ko da me zan yi ai sai a ce to dama kai ba sarkin bane to abin da ake nufi kenan don haka walau kuntu a'lamul ghaiba da a ce na san gaibi kaga kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba nassin alqur'ani wannan ita ce muhkama duk wanda zai zo ce maka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi to mutashabihi bi kun san me mutashabihi da muhkamin su yau yace walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhair da na yawaita alheri in tattaro alheri ga kaina wa ma massani su'u da kuma wani abu mummuna da bai taba ni da bai same ni ba kun ji wannan ayoyin suna da yawa in muka tsaya fassarar hakika minti goma ba zai ishe mu ba sauran ka minti goma ko amma dai wasu za ku fahimta zan kuma dai sama sama dai faɗi wani abu ba ƙarin bayani to dogo shikenan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce har yanzu قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله wannan tayi kama da wata wannan a suratu yunus ce wacin al-araf sannan Allah subhanahu wataala yace qul inni la amliku lakum darran wala rashada wannan a suratul jinn ko ban mallaka muku wani wata cuta ba ko wata shiriya ban da iko duk wanda ya shiryu Allah ne shiryar da shi ba zan iya tun kuɗe kuma wata cuta daga kan kowa ba sannan wa qala subhanahu laysa laka min al-amri shay'un to me kai wannan bayyana makurukuru laisa laka min al'amri me shay'un kun san asalin ma wannan saukarta kafirai ne mushrikai a makka suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna yi masa abubuwan cizgunawa da cutarwa da zagi da cin mutunci da har ma taba jikinsa annabi sallallahu alaihi wasallama ya rika musu addu'a ta la'anta ya Allah ka tsine wani da wani yana faɗa sunansu sai Allah ya saukar da wani ce laisa laka min al'amri shay kyale su ba ka da hannu a cikin lamarin in Allah ya so ya gafarta musu ma'ana za su zai sa su tuba in Allah ya so kuma shine mai musu azaba to da Allah ku duba ku gani har wannan an ce masa ba shi da shi tare da cewa shi aka yi wa yi wa manzon Allah ku sallallahu alaihi wasallam mai aka yi wa addinin aka yi wa kuma Allah aka yi wa amma duk da haka dan Allah nuna masa cewa ba kai ne mai komai ba sai ce masa saurara sannan daga cikin ayoyi wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a haka Allah ya ce duk mutumin da Allah ya nufi ya fitine shi to kai yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka mallaki komai gare shi ba la ilaha illallah wallahi da ana karanta qur'ani ana fahimtar sa fa da waɗannan abubuwan duk ba su so ba wanda zai zo ya ce ni na rike soyayyar annabi kawai shikenan ka rike soyayyar annabi kuma kana bauta wani wanda ba Allah ba gashi Allah yana faɗa cewa wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah ya so ya fitine shi falan sai kawo lan ba wai fala bace a'a lan sam sam har abada lan tamlika lahu min Allah shay'a babu wani abu da zaka iya mallaka masa ina mai cewa zai makalkale wa wani ya cece shi ran tashin alkiyama ina mai cewa yana shugaban su ko wanda suke bi zai sa su a aljihu ya wuce ma ba a gani ba waye ba zai gani din ba Allah sauki وقال سبحانه الله سبحانه وتعالى yanzu yana cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wannan magana shiriya ce sannan a wata ayar Allah ce afa man haqqa alaihi kalimatul azab afa anta tumqigu man fi nar ku duba fa wannan duk da wa ake magana ne manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ake gayawa ba ka da ikon kaza ba ka da ikon kaza ba kai ne mai kaza ba afa man haqqa alaihi wanda duba ka gani yanzu wanda kalimatul azabi kalmar azaba ma'ana sabaqa fi ilmi llahi annahu sayakunu mu'azzaban fin nari afa anta tunqidu man fin nari idan ya tabbata wani an hukunta cewa dan wuta ne kai zaka cire wani daga wuta ashe kun ga wannan maganar me yasa muka yarda dama da maganar ceto gaskiya ne to amma Allah ne mai bada izinin ayi shi hmm? Allah ne zai ce a kira ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya girmama manzon Allah sallallahu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa daraja to saboda a ƙara tabbatar da girmansa da darajarsa sai a kira shi ya ceci mutane ba wai shine a kashin kansa zai ce zai yi abin da ya ga dama ba gashi Allah madauki ya faɗa duk wanda ya cancanci wuta sai aka gaya masa kai ba kai ka mallaki ka cire shi daga wuta ba wannan maganar waye waye yake gaya masa wannan wanda ya isa ya gaya masa ba mu bane Allah ne ke gaya masa to sai yake cewa wa qala subhanahu Allah subhanahu ta'ala har yanzu yana cewa wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a aw aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه duk waɗannan abubuwa ba kafirai ne suka nema ba ba za mu yarda da kai ba sai kayi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza suna son ayoyi dai a fito musu da ayoyi da mu'ujizozi ko to a ƙarshen darasin a ƙarshen yake kul sai Allah ya ce masa subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula ma'ana tsarki ya tabbata ga ubangiji na kun ga bai ce subhanaka ba so ake ya faɗa a gabansu cewa yana da ubangiji sai ce subhana rabbi tsarki ya tabbata ga ubangiji na hal kuntu yanzu ne na taɓa zama wani abu ne dama illa basharan in ba mutum ba rasulan kuma manzo ma'ana ni fa ba komai bane illa basharan mutum ne ni rasulan kuma manzo rasul kuma manzo ba shi ke da iko akan waɗancan abubuwa da kuke nema ba kun fahimci wannan zancen shi ma mu je gaba har yanzu lokacin yanzu kaga zai kure kuma ayoyin da wajen ashirin nan gaba ko ma fi wannan duka misalai ne wallahi mutum ya karanta alkur'ani da fahimta anan zai san me ake menene saƙon Allah zuwa ga ɗan adam gaba ɗaya ya fahimci dan me ma muka zo duniyan nan Allah subhanahu wa ta'ala na shi har yanzu قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم هكذا قلوا قلوا يا فدا abin nan da kuke so a kawo aya ai in ka isa mu ga kaza in ka isa mu ga kaza sai ke cewa qul inna inni ala bayyinatin min rabbi ni akan hujja nake kurukuru daga ubangiji na wa kadzabtum bi kuku kun karyata shi kun karyata abin da Allah madauke faɗa ma indi ma tasajiluna bi wannan abin da kuke ne gaggawar a kawo shi a kawo mana aya a saukar da kaza in gaske ne a halaka mu wannan abun ma indi ba auri na yake ba ma indi in jiwa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce inil hukmu illa lillah hukunci a hannun Allah yake ma'ana hukunci shar'an wa kadar hukuncin a yi abu kaza ya auku kadaran kenan abin nan hukuncin a yi umarni da abu kaza ko a yi hani da shi shar'an kenan ita duka na Allah ne ya kussul haqqa shi yake bada labarin shi yake bada labarin gaskiya wa huwa khairul fasilin kuma a cikin duk wasu masu bayani daki daki to Allah shine sama da kowa shine ma'ana khairul fasilin su rabe abu kowanne fita wato daki daki kul sai kuma yace law anna indi ma tasta'jiluna bihi inda abinda kuke roƙo din kuke gaggawar a kawo shi kuke neman in kawo in kawo na aya a kawo mu'jiza a halaka ku inda a ce hannuna yake la qudiya al-amru bayni wa bainakum ai da an yanke hukunci tuntuni tsakanin da ku dan na gama da ku Allahu akbar to ƙari kuma har yanzu wa qala subhanahu wa in kana kabura alayka i'raduhu ku saurari wannan da Allah Allah yake cewa wa in kana kabura alayka i'raduhum duk wannan da tun daga farko zuwa nan akwai wanda aka yi magana da wani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzon Allah sallallahu ake faɗa shi me yasa shi yasa na zabi in faro da waɗannan ayoyi ta yadda kar a kawo magana akan wani gunki wani can kace dama ai wannan gumaka ne ba masu daraja ba a'a ga wanda yafi kowa daraja cikin halittar Allah ga abin da Allah ya masa da in ka fahimci wannan ai kaga sauran ma baka bukatar su to shine nan gashi Allah madauki na cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in kana kabura alayka i'rabuhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fata'tiyahum bi aya ko walau sha Allah lajama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin Allah ya ga manzon sa sallallahu alaihi wasallam cewa in bijirewar da suke yi su kafiran nan sun juya baya ba sa san addininka sun bijire sun kafirce in wannan abun kabura alaika ya yi ma girma ya yi maka girma ba za ka iya riƙewa ba a zuciyarka ma'ana ya fi ƙarfin zuciyarka ta iya haƙuri da shi shi ne abin da ake nufi wa in kana kabura alaika i'rabuhu sai ce fa inista ba'ata to in za ka iya ake gawa manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam fa in istata'ta in zaka iya an tabtaghi nafaqan ka nemi wani rami ta ƙasa ka je can cikin tsatsakin ƙasa fil ardi kenan aw sullaman fis sama'i ko ka nemi wani tsani ka yi sama fatatiyahum bi aya ka zo musu da ayar ma'ana a je can cikin ƙasa in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya ya shiga cikin ƙasa ya kwakwalo abin da zai kwakwalo wanda zai zama aya da mu'ujiza ko kuma ya hau sama ya fito da abin da zai zama aya dan kafirai su yadda da shi in zai iya Allah madauki ce kai mu gani yace fatatihum bi aya sai ce walau sha Allah da Allah ya so la jama'ahum alal huda da ya tara su akan gaskiya duk da ya tattara su kowa da kowa ya zama mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah ko ya imani shine amma a ƙarshe me yace masa sai ce fala takunanna minal jahilin kar ka zama cikin jahilai kar ka zama cikin masu wauta ka rika tsayawa ma'ana iya abin da aka ce maka wa qala jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala har yanzu yana cewa wa in yamsaska bi durrin فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير نن كونغا شيما دليل ko in ce hujjar tana cikin kafin ta mukhataba ta mufradi da wa ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu in Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashifa lahu to babu mai yaye maka shi illa huwa sai shi banda Allah ba mai dauke ma wannan cutar wa in yamsaska bi khairin in kuma ya shafe ka da wani alheri shi ma fa huwa ala kulli shay'in qadir to dama shi mai iko ne akan komai shine mai iko maka wannan abu wannan a suratul an'am a suratu yunus yace wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin in kuma ya nufe ka da wani alheri fala radda li fadlihi to duk duniya ba mai iya tunkuɗe mai iya dawowa da wannan falalar ta Allah da ya tsara zai maka ba wanda ya isa ya tore wannan falala ta Allah sai ce yusibu bihi man yasha'u wannan falala ta Allah yana samar da tana samu wanda ya so ne ma'ana shi yana sa ta samu wanda shi Allah ya nufi kuma ya so dole nan zamu tsaya saboda lokacin ya riga ya cika amma ayoyin ba su kare ba ma karasa wasu daga ci gobe kafin mu ci gaba da abin da yake domin darasin da ke cikin su gaskiya babba ne kuma zai kara nuna mana muhimmancin maganan nan ta tauhidi ita ce sama da komai idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an gaya masa magana da irin wannan tsari to wane ne wani mai daraja wannan mutum ne ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar da za a zo a ce har ya zama shi kansa har za a kira shi Allah kuma a ce a tafiya ce ta san manzon Allah za a samu wannan abin ya kamata a ji tsoron Allah ya kamata a ji tsoron Allah Allah ba abin wasa bane Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah ya ƙara tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya raba mu daga karkacewa daga hanyar sama daidaiciya wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik